أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته to alhamdulillah yau 29 ga watan al-muharram shekara 1438 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ranar da ke daidai da 30 ga watan oktoba shekara 2016 to kaman yadda mali ya saba cewa in yana karanta muku littattafan hadisai ya ce karanta hadisai da aiki da su kaman yadda magabatanmu suka fassara shi ne zaman lafiya ga musulmi wannan ƙari nawa ne shi ne zaman lafiya ga musulmi sannan Allah bai banmu ba sai da ya sa muna malaman da suka tantance wayannan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka fito muna da abin da yake ake aiki a cikinsu domin mu kare addininmu mu shine Allah ce falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun litafaqahu fi din waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun me yasa ba za a samu wayansu daga cikin kungiya babba ba su je su fahimci addini domin su dawo su yi wa mutanen su gargadi domin su dauki hattararsu to wancan satin mun tsaya muna nan cikin babin uqutus salah babin da ke bayyana lokutan sallah musa Allah ya ce inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta ita sallah ta kasance akan mu'mine wani abu ne da Allah ya rubuta yana da lokuta saboda haka Imam Malik sai ya fara al-Muwatta ya fara ta da babin da ke nuna lokutan sallah kafin a zo a fara maganan tsarki kuma yadda ake yin sallah din yanzu muna kan lokutan sallah muna kan hadisi na hudu dai ko na hudu mun yi uku wancan satin to hadisin nan na hudu yace haddathani yahya an malik an yahya bin sa'id an amrah bin abdurrahman عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت إن كان رسول الله ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلط ما ترمز الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين عائشة رضي الله عنها أو رضي الله عنها وأبيها تتشي إن كان رسول الله لا يصلي الصبح واتو منزو يا كفن شي يكن صلى الصبح yana sallan asuba fayan sarifin nisa bayan sallan asuban nan sai mata su koma gidajensu yan sarifu su koma gidaje mutalaffi'at bi muruɗihinna suna masu lullube da gelensu nir wato gele shi ma tufa ne mai laushi-laushi wanda mata ke rufe jikinsu da shi suna lullube da gelensu la yu'rafna min al-ghalas ba iya gane matan nan domin duhun asuba wato ya nuna kenan ana ƙara sallan asuba har yanzu akwai sauran duhu domin ba gelen ne ya hana ake gane su ba duhun ne ya hana min al-ghalas wato ana suna fita daga sallan asuba har yanzu akwai sauran duhu kun ga ya nuna kenan ashe farko farkon lokacin sallan asuba daga fitowar alfijiri an ce miqdar a karanta ayoyi hamsin sai a sai sallan asuba tun kafin gari ya waye to a wannan kuma ya nuna hadisi da ya nuna mata suna zuwa sallar asuba kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk macen da za ta zo ta yi sallan isha'i a masallaci kada ta taɓa turare kada ta sa turare macen da za ta zo masallaci kada ta sa turare macen da za ta zo sallan isha'i kada sa turare nan kun ga cikin duhu ba ka iya ganin mutum amma za ka iya jin ƙanshin shi to wannan ƙanshin ma an haramta ma mace ta sa kada namiji ji ƙanshin mace inda za ta shigo masallaci ƙoƙarin cire fitina daga cikin masallaci domin duk lokacin da ka haɗa maza da mata to akwai shiɗan fitina wannan yana daga cikin abin da ya nuna cewa in za a iya kamar wannan zamani da muke sai a raba wurin maza da mata wurin sallah kuma kofar su ta zama daban yadda ba su haduwa nan gaba za mu zo inda aisha radiyallahu anha za ta yi magana game da wannan to hadisi na biyar yace haddathani an malik an zaid ibn aslam an ata ibn yasar an busr ibn sa'id an al-a'raj kulluhum yuhaddithunahu an abi hurairata tabi'ai ne suke ba da hadisi daga abu huraira anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal man adraka raka'atan min as-subh qabla an tatla ash-shams faqad adraka as-subha wa man adraka raka'atan min al-'asr qabla an taghrub ash-shams faqad adraka al-'asr wannan hadis abu huraira ya rawaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake duk wanda ya riske raka'a daya minas subhi wato wanda iya yin raka'a daya na sallan asuba qabla an tatla ash-shams kafin rana ta fito to ya samu sallan asuba ba wai riske nan wai jama'a na sallah ba a'a wanda iya yin sallan asuba kafin rana ta fito to ya samu sallan asuba haka nan wanda iya yin sallan la'asar kafin rana ta faɗi ya samu sallan la'asar kun ga nan ya nuna wancan hadisin aisha ya nuna farko lokacin sallan asuba shine kafin tun da sauran duhu asuba wannan hadisin na abu huraira ya nuna matukar rana ba ta fito ba amma gari ya waye duk lokacin sallan asuba ne ita kuma la'asar matukar rana ba ta faɗi ba duk lokacin la'asar ne kamar yanzu da muke haka duk lokacin na la'asar ne har zuwa faɗuwar rana تو حدثني عن مالك حديث نشدة عن نافع مولى عبد الله بن عمر أن عمر بن خطاب كتب إلى عماله إن أهم أمركم عندي الصلاة فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها أديع ثم كتب أن صلوا الظهر إذا كان الفيء ذراعا إلى أن يكون ظل أحدكم مثله تو وانا حديث ذاك رويته دغ نافع نافع شي مولى عبد الله بن عمر أما da yazo fada bai ce قال عبد الله بن عمر ba maulan abdullahi ibn umar bai haɗu da umar wato uban abdullahi ba sai kawai ya ce umar radiyallahu anhu ya rubuta takarda zuwa gwamnonin shi ummalihi gwamnonin shi maula wato nan wanda ke su sahabbai suna da ‘yantattu bayi in an ‘yanta ka sai ka zama maula maulan abdullahi ibn umar nafi lokacin shi tabi'i ne babban malami ƙara kuma shi ke ba da labarin cewa Umar radiyallahu anhu ya rubuta wa gwamnonin shi umarni game da lokutan sallah. Kun ga nan Malik bai ce, Nafi nan ya ce, Abdullahi ya gaya mun ba. Kun fahimci ta wurin ulama hadith da aka yi ilmin hadith yanzu sai su ce wannan mawqufun mawqufi ne akan nafi kuma tabi'i ne domin bai ce wanda ya gaya mishi ya haɗu da umar ba amma mu mun san abdullahi ibn umar shine dan umar ko sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya san duk abin da ya faru ko to in maulan shi yazo ya ce umar yayi kaza wurin malik anan don sanin mutane da sanin halinsu duk 'yan madina ne ya san cewa nafi din nan bai bukatan ya ce ƙala abdullahi ibn umar ya san kawai abin ya faru ko wani yana shakka babu nafi ba zai karya ba so nan malik zai ce ban bukatan ya ce mun ya ji abdullahi umar na san kawai ya ji in ma ba wani abdullahi umar ya ji ba ya ji wurin wani fiƙa irin shi saboda haka in kana yau magana magana ulumul hadith ta ce ma hadha hadith mawqufun shi kuma malami ce eh mawqufun ne amma kuma ina karɓan shi hujja domin na san mutanen zai gaya maka ga gidan nafi ga gidan abdullahi Uba- ibn umar ga gidan umar din ma zai nuna maka gidajen su ya san su ya san mutanen kama ya arifuna abna'ahum to amma kai baka san su ba to shi yasa ilimin hadith ya nuna irin wa'annan ana karɓar wannan hadisi to mai umar ya rubuta ya ce ya ce inna ahamma amrikum indi as-sala ya rubuta wa gwamnonin shi ya ce al'amarin mafi mahimmancin al'amari indi a wurina ko al'amarinku a wurina mafi mahimmancin al'amarinku a wurina shine sallah in an aika ka gwamna mafi mahimmancin al'amari da za ka yi na shugabancin mutane shine ne? ka tsare a tsare sallah shine mafi mahimmanci shine Allah ran tashin kyama zai maka hisabi an yi sallah daidai ko ko an tarwatse masu yin sallah shi za tambaya to shaɗannu ne ke ruɗa muna shugabanni ba su ba su sani ba ai ba su sani ba ne kuma namu ne ina gaya muku namu ne shugabannin namu ne amma shaɗannu ne suka shiga tsakiya kuma alhamdulillah mun gane wayannan shaɗannu abun nan crane kawai za su a cire su sai kuma ita ke tafiya saboda haka aikin farko wanda ya fi mahimmanci shugaba shine ya ga an tsare sallah an yi ta yadda take cikin kuma tsare sallah shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace salasatun la tujawizu salatuhum azanahum mutane uku sallah ba ta wuce kunnen su cikin su rajulan amma qauman wa hum lahu karihun mutun ne shi wai sai ya ja ya zama liman gashi mutane sun ce ba ma so ya ce sai na zama in ya ki so zan zo muku da police commissioner sai na yi wai sai ya yi sallah to wannan ba a karɓan sallar shi wata riwaya kuma suna cikin wanda Allah zai azabta ranar tashin kiyama mafi tsanani karatun ne ke zuwa amma kusan al'ada ta in ina karatun ko hadisi ko qur'ani in yazo da munasaba dan Allah ku yi hankuri ai mana ai a'a wai dan ku gane hadisin ne kika ba malam mun amince mun To, to.
mun yarda mun yarda mun yarda malam dari to nan ahammu amrikum indi as-salah Umar shine amirul mu'minin commander ya aika ummal gwamnoni yace musu to abinda na ya rubuta musu rubuce ku tsare sallah ku tsare sallan nan to amma kuma ta ranar nan malaki zuwa yake ce muna siyasa ta fi sallah muhimmanci shin wannan hadisi yana ba malam raddi ne ko ko yana karfafa maganan malam sai faqihi zai gane ina karfafawa yana karfafa maganan malam ne ne kwarai sai ya karfafa domin Umar ba shine ne shine wali khalifa ba shine siyasa ba shugaba yanzu shugaban ne ke gaya wa gwamnoni a tsare sallah ba sallah ke tsare shugaba ba shugaba ke tsare me shugaba ke tsare sallah to wa yafi muhimmanci shugaban domin shi zai tsare ta wato in an tsayar da shugaba sannan me ya kamata a yi a tsare sallah saboda ka muna roƙon shugabanni don Allah wannan juma'a don Allah fi sabilillahi don Allah su bari mu yi sallan mu cikin sakina kar su kawo muna bako kar su kawo muna bako ya rikita muna masallaci masallacin nan shekara hamsin da biyar ana koyarwa a wannan kujera ba a taɓa samun rikici ba duk wani a cikin kunnan da muka yarda in ya ja musalla za mu yarda amma in an kawo muna bako fitinannen mutum ya za mu yarda da shi ashe wanda ya kawo muna bakon nan da fitinan nan shi ke kawo fitina Allah shirya da mu to faman hafizaha wa hafaza alaiha hafiza dinahu duk wanda ya tsare sallah ka tsare sallah wa hafaza alaiha wato tsarin sallah ka yi ta yadda ya kamata da rukunanta kakkaɓata ta ka yi ta yadda ya kamata da rukunanta wa hafaza alaiha wannan kuma lokutanta ne kun ga zo munasaba da babi lokutan sallah ma ana kula da su a tsare sallah lokutanta shi yasa lokacin da nake ce muku a nan in za mu zaɓi limami ya kasance wurin anguwannin nan da ke gefe da masallaci don me don yi hafizu ala salati da an kira sallah takawa zai yi kawai ya zo Allah muke so mu bautawa ba wai muna so mu tsora mutum kan mimbari ba yana takama shi liman a'a ana so mutum ya zo ya ja mutane a ce Allahu akbar a bautawa Allah ba wai ne abin yanga bane shi yasa muka ce wa'annan angowin in liman na nan da ya ji kiran sallah nan zai tako ya zo ya sallah lokacinta shi ne yu hafizuna ala sala tsare sallah kenan lokutanta shi yasa muke so ya kasance kusa kamar yadda muka ce kuma ya kasance cikin makaranta don baka kama mutane ba ko kace su yarda da shi sannan na uku muka ce kasance yana da hali mutum ne wanda za a zo a kusance shi a yi mu'amala da shi a yi bishasha a yi dariya da shi to cikin wannan sharuɗin akwai wani abu abin kyama Allah shirya da mu to wasu suna ce mun to me yasa kuma ka ce ka dage lalle lalle shi liman na farkon wanda aka cire me yasa ka dage ba zai dawo ba shin laifin da ya yi ba za a iya yafe mishi ba matsalar shi ne da duka wani laifi ne kuma bai ratayu da hifzus sala ba tsare sallah da wani laifi ne can daban na fito da mota ya fito ya buga mun mota ta liman ba komai ya hankuri ko yana neman aure ina nema ya kasa ni kuma zan ja ba komai duk wani laifi amma ba laifin da ya zama shi ne ainihin tsare sallar ba na ɗaya idi aka zo nan mutane na cikin wahala ana ruwa mutanen nan suka matsafa don Allah don Allah a yi sannan kuma mutanen nan sun yi karatu sun san in lokaci ya yi ba a jiran mutum ƙarfe tara lokacin da ake tara sallah baya nan ga ruwa ya damu mutane kuma duk hanya an yi an kasa samu sai zai maje lalura dole in ja wannan sallah inda ban ja sallar nan ba da ni ina da laifi wurin Allah da kuma karatun nan da muka yi ya zama aikin me aikin banza domin wa nake tsoro Allah kawai to in mutum ya ce Allahu akbar an yadda a sallah mutum ya kawaiwaye iltifat ko an yadda an yadda yi magana me ya kamata yi ba yana ganawa da Allah bane ya natsu to tunda yake liman ya kasance yayi latti yana rama raka'a ta biyu na tashi ni kuma domin me yasa ma aka yi sallan da gaggawan ayi kabbara ayi kabbara gaya mutane fa hudubar idi mustahabbi ce wanda ke cikin lalura ya kama hanyar gida ya don karuwa da ke shi wanda kuma yake cikin amana zai iya zama yaji akwai lada mustahabbi to kuma galiman na cikin sallah amma hankalin shi na game da za a yi hudu ba ya yi ƙoƙari ya tsayar kada a yi hudu ba nan akwai tsare sallah to keta hurumin sallan nan shine ya kawo matsalan cewa a'a wanda ya sake yin haka ba za a iya kaddama shi gaban mutane ya ja su ba domin sallah imami shafa'a ce shiga gaba muna neman roƙon Allah Allah ya karbi ibadan mu ibada ce ba wani muke so mu burge ba to wannan ya zama ibira da dukkan wani limami na ɗaya kakka shigo masallacin Allah da girman kai kai kafi kowa kaddama kan nan da aka yi ba don kafi ba a cikin sahun nan wallahi zai akwai waliyin da fi kai alheri ba ka fi kowa ba ana son liman da tawadu'i sannan kuma ka tsara lokacinta kan lokacin sallah ka je can kana zaune wai kana kana abun nan kai ka ga wai waye to zai je shi gaba duka wannan ba halin liman bane to yana daga cikin tsare sallah tsare rukunnanta tsare kasaratunta tsare natsuwanta sannan mafi tsanani game da sallah shine annabi sallallahu alaihi wasallam ce ashirk al-khafi shirki dai Allah bai gafarta shi me ya shirkul hafi wannan shirki ne ɓoye ba mai ganin shi Allah kaɗai ke ganin wannan shirki annabi sallallahu alaihi wasallam ke mutum ne zai tashi yana sallah da ya ga wani na ganin shi sai inganta sallar shi zai yi salatahu da inganta sallar shi ruku'u ya zo da kyau ya miƙe ya zo da kyau karatu ƙira'a ranar ma ƙira'a sai ka ji ta da zaƙi kama wata juma'a da muka yi nan sai da muka ji ƙira'a kyaya Michael Jackson ne ya zama abun nan kome duk irin wayannan abubuwan liman ka guje su ka zama kana gaban Allah Allah kawai kake tunani kakka tunani mutane za su ji daɗin ƙira'a ka ba za su ji ba ina ruwanka kai dai ka yi abin da za ka kusanci Allah da shi sai ka sa ikhlas a wannan sallar wa ma amiru illa li ya'budullaha mukhlisina lahu ad-dina hunafa'a wa yuqimu salata wa yutu zakata wa zalika dinul qayyim ikhlas so ka zo ka zuwa gaban mutane kana wani kakale kai iya kai da zaka iya to irin wannan ne in mun daga hannu sai Allah na karba to amma ba mu tsare ikhlasi ba shi yasa muke cikin masa'ib Allah shirye da mu to wanda ya aha to kuma wanda ya tozartar da sallah ya batar da ita fa huwa lima siwaha adya'u in ya tozartar da sallah to wani ba sallah wani abun ba sallah ba zai batar da shi shi yasa muke ma shugabanni wa'azi su tsayar da sallah su taimaka su amintar muna da masallatanmu mu su taimaka a tsare sallan nan in an tsare sallan nan to komai za ka kuma an tsare shi amma in mun yi wasa da sallah to kuma komai Allah zai zai kwace muna Allah shirya da mu summa kataba an sallu az-zuhra to nan sannan kuma ya rubuta kenan wasiƙa farko iyakan abin da aka yi kenan kuma sannan ya rubuta musu an sallu az-zuhra idza kana al-fai'u zira'an ku yi sallan az-zuhr nan zai faɗi farkon sallan az-zuhr in ya kasance fai shine innuwa innuwan mutum ko innuwa icce ta zama zira ta zama daidai zira'i me zira'i tsawon hannu daga nan zuwa gwiwa hannu shine zira'i kamu daya zira'i daya in wato innuwa ta zama kamu ɗaya zira'i ila an ya kuna zillu a hadikun mitlahu har sai innuwar ɗayanku ta kai daidai girman shi kun san da rana ta ɗan karkata innuwa kama za ta karkata so da ta kai tsawon zira'i ɗaya kamu ɗaya to lokacin azahar yayi to azahar da ta yin nan kuma tana nan tana nan tana nan har sai innuwar ka ta kai daidai gin tsawonka to wannan lokacin ne lokacin azahar azahar kenan eh wal af wash shamsu murtafi'atun bayda'u naqiyatun ita kuma la'asar takan kasance lokacin da rana tana nan murtafi'a tana nan sama wato bata fara alamun za ta kwanta ba bata kun ga Aisha wancan hadisin Aisha da ya wuce ku duba shi na na uku na uku na uku ne
alƙalami
A- akwai wanda na wancan sati ne a'a na biyu na biyu na biyu me ta ce anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli al-asr wa ash-shamsu fi hujratiha qabla an tadhhar na'am
annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi sallan la'asar yakan yi sallan la'asar wa shamsu fi hujratiha alhali hasken rana ba wai ta rana ba fa Mm,
nan kuma raddi ga masu zahiriya gashi rana tana cikin
window tana cikin window hasken ranan ya shigo ɗakinta ƙabla an tazahar kafin ranar ta yi ƙasa a ganta kun gane yanzu wannan window nan ana ganin rana ana ganin ta ba ana gani eh. haskanta ana a ranar ma ai ana ganin ta eh to la'asar tana yi tun ana ganin hasken ranan kafin a ganta ita ranan na'am
kenan ta karkata sosai har haskenta zai shiga ɗaki amma kuma ita ba a ganta ba kun gane yadda yake to murtafi'atun ga ta rana sama bayda'u ga ta fara naqiyatun naqiya wato ga ta fes fes bata canja launi ba bata canja zafi ba tana sahai aw salasa daidai kwatankwacin yadda mutum rakin wanda ke kan doki ko kan raƙumi zai yi tafiya tafiyan farsahai farsah guda biyu to me farsah me tsawon farsah farsah ɗaya wato shine zira'i mutum kamu ɗaya har guda dubu biyu shine alfadra shine farsah ɗaya
alfadra
zira'i dubu biyu shine farsah ɗaya to in uku ne fa dubu nawa kenan dubu shida dubu shida zira'i to in ka mai da shi yanzu ka- kam- kamu ɗaya nan kamu ɗaya nan santimita arba'in ne na mutum matsakacin tsawo arba'in santimita arba'in to dubu biyu kun ga dubu tamanin kenan to dubu tamanin wato shine kilomita takwas farsakh ɗaya kilomita nawa takwas farsakh uku shine kilomita takwas so uku ishirin da da hudu to kilomita ishirin da hudu mai kan raƙumi ko kan wani dabba zai tafiyan kilomita ishirin da hudu sannan lokacin la'asar ya yi wato daga azahar daga azahar kamar daga nan zuwa kenan ina in an dauki uku kenan zuwa rigacikun in an dauki uku kenan eh farsa bai an an ɗauki uku wato mutum zai iya yin azahar a nan ya hau doki ya tafiya ya tafiya ya kai kamar rigacikun la'asar ta yi eh zai wuce to sai na jaji a jaji ya yi nisa sai dai ma- mararraban john Mara- birnin yaro ya yi nisa mararraba dai eh.
karshen farkon sallah a zahar kenan kuma yana dab da shiga al'adun shi ne la'asar wannan tsawon eh karshen azhar a farkon azhar kamar yanzu kai azhar a nan daga zawali sai kuma ka hau doki ba mota ba fa domin mota minti biyar ne an ce arrakib ana nufi nan wanda ke kan raƙumi ko doki a jaki ma zai shiga eh aw fars- ah, farsahan ko qabla ghurubi shamsi kafin wato rana ta faɗi amma in rana ta faɗi lokacin sallar la'asar ya tsaya wal maghriba idza gharabat ash-shams wal isha idza ghaba ash-shafaq ita kuma maghriba fa lokacin ta na farko shine lokacin da rana ta faɗi lokacin da fefen rana ya faɗi kwallon rana ya faɗi aka ba a ganin shi to maghriba ta yi ita kuma isha'i idza ghara shafaq shafaq shine wannan jajajan hasken rana da ake gani lokacin magariba ila sulutul layl har zuwa rabi eh, wato in ka kasa dare kashi uku sulusi na farko to yace faman nama fala namat aynahu faman nama fa- fala namat aynahu faman nama fala namat aynahu Umar ya rubuta musu sallan isha'i daga ɓacewan shafaƙi har zuwa sulusun farko na dare faman nama amma wanda yi bacci kafin lokacin isha'i wanda ya bacci kafin lokacinta fala nama ta'aynahu to idon shi kat su yi bacci wato zama ido ɗaya buɗe ido ɗaya ne yana bacci wato yi baccin sama-sama kada ka san sallah ta wuce mishi wannan yana gargadi ne to wanda fa yayi bacci to idan shi kasu yi bacci wanda ya bacci idan shi kai bacci wanda ya bacci idan shi kai bacci kada ya wuce sallan isha'i was-subha wan-nujumu badiyatun mushtabika ita kuma sallan asuba lokacinta wan-nujumu badiya lokacin taurari gaba ɗaya sun bayyana mushtabika su- suna kusan haduwa da juna domin cikin dare cikin dare duhun dare sulusul akhir to bari mu tsaya nan a in mun a in mun kare wannan hadisin sai shi malam Yusuf Sambo shi zai introduction ba mu za mu mishi introduction ba wannan jumu badiya nan abin da ake nufi sallan asuba ku saurari wannan ana so a yi kun san da dare ya yi dare wato da dare ya yi dare za ku ga taurari sun yi yaya bau sun fito ko don fitowansu sai ka ga kamar wani tauraro da tauraro ma suna so su yi karo sun haɗo shi ne mushtabika sun cakuɗi wuri ɗaya cikin dare to sallar asuba tana yi fa tun kafin gari ya waye mu fara ganin sun bace wato alfijiri na fitowa alhali hanin dare yana nan kamar yadda tun tun farkon shi wato asuba ita ce ainihin ƙarshen dare kafin haske ya fito ya lalata hasken wata wata ah, taurari saboda haka mu gaggauta yin sallan asuba a cikin farkon lokacinta tun kafin haske ya waye amma lokacin Usman bin Affan da yake khalifa shi ke jan mutane sallah yakan ɗan jirkinta sai gari ya waye domin me matsala aka samu lokacin Umar domin Abu Lu'lu'a wanda ya kashe Umar yayi amfani da duhun asuba ya shigo cikin sahabbai lullube ashe yana nan da hanjar wato adda wanda zai kashe Umar ya laɓe bayan umar aka yi sahu da shi a sallar asuba ya cika ma umar wuka shi ne daga baya sai aka ce to yanka bari ɗan gari ya ɗan waye ido na ganin ido umar dama ya kasance baya son bako a madina shi yasa ba a son bako a cikin masallaci ba son bako to kai bakon da zai turo maka soja da tiya gas ya ce sai ya maka limanci dole in ba kai ba a kashe ka wannan za ka yi dawai ba limanci to Allah shirya da mu to shi ne abinda hadisan nan ke nuna muna lokutan sallah abinda aka zo da babin nan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an zo da babin lokutan sallah an nuna muna mafi mahimmancin al'amarinmu shi ne sallah mu tsara sallah mu kiyaye rukunanta mu tsara lokutanta duk fitinar da muka samu a cikin masallacin nan yara ta yi da sallah ne fa da muna wasa da ita to amma mun gode Allah domin Allah yakan jarraba mutane wallam nukum bi sharri wal khairi fitna dan ya jarraba mu alhamdulillah mun gane jarrabawa ce Allah mun tuba Allah ka ba mu ikon yin sallah yadda take kuma mu tsare a lokutanta to shek yaso ka tattauna ka gaya mana wani abu ai an yi lokaci yayi ba zauna da kai
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وذريته وأهل بيته وسلم اللهم هبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا آمين وكره إلينا الكفر والفسوق والإسيان آمين وجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين آمين
bayan haka ‘yan uwa al'ummar musulmi da suka taru ko muka taru a wannan babban makaranta ta sunna makarantar marigayi a sheik abubakar mahmud gumi na gabatar mana da gaisuwar musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu وعليكم السلام ورحمة الله
kamar yadda wasu suka sani hidindimun wasu ɗaure-ɗauren aure na iyali na ya shagaltar da ni ban zo nan masallaci ba daga lokacin da aka fara maganganun da aka fara to amma dai jiya bisa taimakon Allah Allah ya nufa an gama ɗaura auren kuma sauran 'yan uwa da Allah ya ba su iko suka halarta duka tun daga kan shi mai girma Sheikh Dr. Ahmad har zuwa sauran 'yan uwa a nan gurin da ɗaiɗaikun jama'a duka ina godiya da addu'a da fatan Allah ya saka da alkhairi.
آمين
Abu na biyu, ni ba jawabai masu tsawo zan ba, amma zan faɗi wasu abubuwa ne guda biyu. Akwai wata mata kirista ce a nan airport na kaduna galiban marigayi sheik abubakar mahamud gumi zai yi tafiya ita take yanka mai tiket to wata rana bayan malam ya rasu sai ga shi sheik dr ahmad abubakar mahamud gumi ya zo zai je airport zai yi tafiya kawai da ta haɗa ido da shi kawai sai ta fashe da kuka saboda kawai gani take yi kamar ga marigayi Sheikh Abubakar Muhammad Gumi a gabanta wannan na bashi haka nan
بشاكة abu na biyu ni ina so ne in jawo hankali zuwa ga ɓangarori uku ko hudu kira na farko ina kira ga gwamnati ta jihar kaduna domin daga cikin ƙa'idar shugabanci idan ka zama shugaba a jiha to abubuwa biyar aka ɗora maka ka tsarewa al'ummar da kake ma shugabanci na farko dai ka yi ƙoƙari ka tsarewa al'umma mutuncinsu wato tun daga abin da ya shafi zagi ko duka ko mari ko zunguri ko zubar da jini To wajibi ne duk wanda yake shugaban jama'a ya zama ya tsarewa al'umma wannan ya tsare masu hankalinsu tsare masu addininsu ya tsare masu nasabarsu kuma ya tsare masu dukiyarsu to ƙarƙashin wannan munasabar nike gani bai dace ba kuma bai yi daidai ba a ce gwamnatin jihar kaduna ta zira ido wannan babban masallaci mai tarihi a Najeriya da Afirka a ce a zo ana tashin tashinar da za a zubar da jini a gurin nan kuma ta ƙi ɗaukar hanyar da ya dace a daidaita ko a gyara ina ganin in an yi haka an yi kuskure abu na biyu ina kira ga ainihin masarauta ta mai martaba sarkin zazzau a iyaka sani na bil haƙiƙa kamar yadda shi kan shi shek dr ahmad rannan ya faɗi mai martaba sarkin zazzau na san mutum ne mai ƙoƙarin kwantar da fitina a duk lokacin da ya ga fitina za ta tashi zai yi iyakar ƙoƙarin shi ya ga an kwantar da fitinar wannan shai- ni shaida ne ta hanyoyi daban-daban bari in buga misali ɗaya masallacin juma'anmu na kawo na yanzu inda ahalus sunna suke limanci rikici ya taso tsakanin wancan masallaci na kusa da kasuwa aka yi kiki ka ka 'yan izala suka ce ba su yadda ba su ma 'yan ɗariƙa suka ce nasu ne to da rikici ya yi yawa har muka je gaban mai martaba sarkin zazzau to da aka yi zama na ɗaya na biyu na uku sai ya ce a cikin kawo babu wani fili na gwamnati wanda zai iya yin magana da gwamna a ba da filin don a gina wani masallacin sai aka ce sai dai filin idi to a lokacin da aka ce akwai filin idi sai mai martaba sarkin zazzau ya nemi gwamnati ta ba da izini wannan filin idi a masallaci a daidai lokacin ya naɗa marigayi shehu lawal giwa shine ciyaman ɗin kwamitin ni na ciki da hakimin gama gira da wasu shi kanshi mai martaba sarkin zazzau ya ba da gudunmawar wasu kuɗi a ƙarƙashin jagorancin marigayi a dr shehu lawal giwa aka gina wannan sabon masallaci na yanzu to kuma wancan masallacin shi ma aka ƙadashe shi sai aka ce su 'yan ɗariƙa su fara zaɓar guda ɗaya sai suka zaɓi na kusa da kasuwa mu kuma aka sa rana muka je fadan mai martaba sarkin zazzau ni na wakilci kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatu sunna na anshi wannan masallaci a madadin kungiya wannan a fahimta ta hanya ce da mai martaba sarkin zazzau ya bi ya kashe wannan fitina kuma ban manta ba lokacin da rikici ya taso a jihar Benue na kabilanci da aka yi ta kashe-kashe da na addini ita kanta federal gamman mai martaba sarkin zazzauta wakilta ya je sulhun rikicin haka lokacin da rikici ya taso a jihar filato shi aka wakilta ya je ya yi wannan to a fahimta ta a matsayin mai martaba sarkin zazzau wanda muke ƙarƙashin masarautarsa na ganin akwai bukatar masarauta ta sake waiwayen wannan masallaci mai albarka wanda sunna ta ɓuɓɓugo a wannan guri ta yi naso a afirka gaba ɗaya kada a bar wannan makaranta ta marigayi sheik abubakar mahamud gumi a ce kullum babu aiki a gurin nan sai tayar da fitina abu na uku ina kira ga dattijan unguwar sarki kar su manta da abin da muka wuto a baya ‘yan shi'a sun yi yunkurin nan za su mai da hedikwatarsu, aka yi ta ɗauki ba daɗi da su sai da muka yi kusan shekara ɗaya da su a nan gurin, muna kaiwa da komowa, a ƙarshe wata rana muka yi kyakkyawan tsarin da ba zan bayyana tsarin ba, wannan tsarin ya sa muka kore su a wannan gurin. bayan mun kore su suka sake komawa masallacin ɗan fodiyo can ma muka je a lokacin aka yi fito na fito da su muka kore su daga lokacin aka karya shaukar su a wannan gurin to ku ‘yan uwa iyaye dattijan unguwar sarki ya kamata ku yi tunanin wannan masallaci da ke nan ya ƙara martaba unguwan nan gaba ɗaya ya martaba garin kaduna marigayi wazirin katsina alhaji isa kaita ga al'ada ta nikan bi dattijan nan ina fira da su shi ya bani cikakken tarihin yadda aka gina wannan masallacin ya nuna min ya ce da a kano road suke yin sallar juma'a in sun tafi kano road sallar juma'a a lokacin su bala kefi Allah ya ji kansu duka suna ƙanana suna nehu a lokacin ana nehu da NPC idan su sardauna sun zo da su da kwan- ministoci ana fitowa sallar juma'a sai a biyo su sardauna da jifa a jijjima mutane rauni a faffasa motoci daban-daban ya ce wata rana sun dawo sallar juma'a sai sardauna ya aika aka kirawo shi ya ce masa don yakan ce mai ministan ilimi ya ce minista ba ka nemo mana wani guri ba a nan unguwar sarkin musulmi inda za mu samu gurin da ya dace mu rika yin sallar juma'a maimakon kullun juma'a mu rika fada da 'yan uwanmu kan wannan dalili sai aka ba da wannan guri marigayi alhaji mamman kankiya allah ya gafarta masa su kuma aka ba su zanen plan ɗin wannan guri marigayi alhaji ibrahim kano allah ya ji kansu allah ya gafarta masu su kuma aka ba su aikin ginin guri a daidai lokacin shi kuma saddauna da ministoci suka koma riga cikin suna yin sallar juma'a har sai da aka ƙare ginin wannan guri sannan aka dawo aka ci gaba da yin juma'a a gurin nan to a nan abin lura shine ne kullum in ana fada ko fitina ko wani abu a gurin nan ana ƙara tarwatsa manyan mutane da sauran al'ummar musulmi ne da ke sallah a gurin nan kuma nassin alƙur'ani mai girma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa man yaqatul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa adda lahu azaban azima Allah mai girma da ɗaukaka ya ce wa manya ƙatul muminan muta'ammidan wanda duk ya kashe mumini da gangan to faja za uhu jahannamu zai sakamakon shi tukuicin shiga wutar jahannama ɗaya kenan na biyu khalidan fiha zai dawama a ciki na uku wa gadiballahu alaihi Allah ya fishi da shi na hudu wa la'anahu Allah ya tsine mashi na biyar wa addalahu azaban azima Allah ya mai tattalin azaba mai girma annabi rahama muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce man a'ana ala qatali muminin walau bi shadari kalima ya'ti yawmal qiyama maktubun baina ainihi ayatun min rahmatillah wanda duk ya taimaka akan a kashe wani mumini da rabin kalma ba da cikakkiyar kalma ba ya ce kuka bai karasa ba to zai zo ranar tashin alkiyama gaban Allah an rubuta a goshin shi wannan mutum ɗebabbe ne daga samun rahamar Allah mai girma da ɗaukaka to a nan gurin kowannenku ya san abin da ya faru juma'ar da ya ta gabata akwai dattijan da ya fita gurin nan yana kuka ya buga mun waya ce wallahi billahi mala da aka fara tattaka ni a gurin nan ban tsammani zan rayu ba ya ce yanzu in ka gari gata duk jini ne da ƙasa akwai wanda ya bani labarin akwai wanda aka karya akwai dattijan da aka matse su numfashi bai yanzu haka za a ce a ƙasa ta musulmi irin waɗannan abubuwan yana faruwa kuma a ce hukuma ta zira ido ba ta tsawata ba in an zo ana rikici eh akramakallahu afwan in an zo ana rikici akwai hanyoyi biyu da gwamnati take magance rikici ba kowane rikici ba ne ake magance shi da ƙarfin mulki akwai abin da yake bukatar lallashi ko lalama ko siyasa akwai abin da yake bukatar ƙarfin mulki rikicin addini musamman a wannan masallaci musamman a wannan ƙasa musamman halin da ake ciki to ba daidai ba ne ita gwamnati ta ce za ta yi amfani da ƙarfin mulki ta zartar da abin da take so ba a bi hanya ingantacciya ba yana da kyau yana da kyau gwamnati ta dubi abubuwan nan da kyau wannan in an ɗau tsari da mataki to za a samu ainihin nasarori ingantattu saboda haka nike kira ga hukuma mu yi haƙuri mu tsaya mu dawo mu gyara wannan to bahaushe ya ce ranar wanka ba a boyen cibi sheik dr ahmad abubakar mahamud gumi malaminmu ne domin ɗan malaminmu ne kuma allah shi ne shaida wallahi billahi muna girmama shi kuma ba ma san abin da zai taɓa mutuncin shi allah ya sani to amma mu kuma abin da muke roƙo gurin malam masarautar nan da kuka ji na yi wasu kalmomi na akwai hikimar da ya sa na yi su to idan wani abu mai kama da wannan ya taso to su kuma da masarautar da ita jni din kasu ɗauka mu fito na fito muke yi da su Mm-mm. ai an yi rigingimu irin wa'innan a baya wa'inda suka fi wannan zafi kuma duka da mu aka yi a gurin nan lokacin da aka zo aka ce ana so a ƙaddamar da sheik dr ahmad abubakar gumi a gurin nan wasunku sun san ɗauki ba daɗin da aka yi akwai wanda ya kawo littafi a nan ya ce wai duk wanda yake son dr ahmad ya zo ya sa hannu wanda kuma yake son sheik jafar mahmud adam ya sa hannu wanda yake son wane muka ce a ɗauke littafin nan ba za a yi aiki da shi ba dr ahmad shi zai yi karatu a gudun nan aka kai aka kawo aka yi duk rikicin da aka yi na ce wallahi billahi babu wani mutumin da ya isa ya kawo mana wani mai karatu a gurin nan in ba dokta ba na ce domin so ake a ci mutuncin makarantar malam na ce sai na buga masu misali na ce alal misali kamar a ce akwai wani ƙwararren mai gyaran mercedes a nan kaduna sai aka ce ya rasu sai aka ce ai gaba ɗaya a kaduna ba wanda zai iya gyara mercedes yanzu sai an je kano kenan shi wannan mai gyaran mercedes bai koyar da kowa ba kenan kenan in aka ce sai an ɗauko wani daga wani guri to bi ma'ana sheik abubakar mahmud gumi tsawon shekarun da ya yi bai karantar da kowa ba kenan wannan hujjar a bayyana na faɗe ta a gaban kowa bayan mun yi wannan a nan aka sake zuwa jama'atu aka yi mitin aka sake maimaita irin wannan wasu suka faɗi akasin wannan a lokacin ana mitin ni na tashi na fita alhaji aqilu idris yana nan a raye a nan unguwar shi ya tashi ya bi ni da ƙarfi ya kamo ni sai da ya dawo da ni wajen mitin sannan a ƙarshe aka samu matsaya kuma ni na jagoranci zuwa wajen Sheikh Dr. Ahmad har Saudi Arabia muka bi shi so biyu a lokacin kan wannan mu bakwai aka yi delegation muka tafi har Allah ya nifa aka tabbatar da wannan to tsakani ga Allah duk inda muke mu yan kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatu sunna hankalinmu yana kan masallacin nan kuma karku tunanin wai kila muna da wani rabe-rabe na bangarori a ce akwai izalatul bid'a wa iqamatus sunna mai hedikwata a Jos karkashin jagorancin a Sheikh Muhammadu Sani Hayya Jingir akwai jama'atu izalatul bid'a karkashin jagorancin Sheikh Abdullahi Balalau to da mu da Sheikh Abdullahi Balalau wallahi billahi duk gaba ɗayan mu ba za mu taɓa zura ido a ce masallacin nan ya lalace muna raye ba Allahu akbar sakamakon wannan ni kira nake zuwa ga gwamnati da mita ka tsantsan kuma kada gwamnati ta zo ta zira ido a yi barnar da bai dace ba a gurin nan wassalamu alaikum wa rahmatullahi ni ina cikin yan kwamiti ni ina cikin yan kwamiti
Allah ya saka maka da alheri da wannan bayani da kai wato abin da ke faruwa a wannan masallaci kowa yana da wani abu da ya ratayu da shi dukanmu abin da ya kamata mu yi shine kamar yadda Allah ya ce wa amruhum shura bainahum duk al'amarin da za a yi sai an tara wa'anda ya kamata a yi shura da su a fitar da al'amari shi yasa da na hau mimbari nan na ba da cewa da wani na naɗa wani da wani na tura wani amma yanzu kamar yadda Allah ya ce fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billah mu mayar ma Allah da manzon shi mana mu mayar sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu samu masala maslaha abin da yasa na kawo wannan maganan nan domin har yanzu mutane ni da nake zaune a nan akwai wani abin da nake hangowa wa'yansu ba sa hango shi ko ku suna hango shi a karkace domin ni da nake nan in ka tambayi jama'atu tana da nata ru'ya in ka tambayi Mox Foundation eh, ma- ma- management suna da nasu ru'ya ɗalibai kuna da naku ru'ya kowa na da nashi ru'ya kuma ina ganin ru'ya ɗin to amma akwai abu ne da ya dame ni a nan na ɗaya dai mu tsare wannan karatu da mala ya koyar na biyu kuma duk abin da nake yi a wannan teburin ba na yi don maslahata ni ni kaɗai domin idan ni kaɗai ne ni na san inda zan iya zuwa in samu masu ba da duniyar su ba ni ba don ni nake ba ɗazu na yi magana da 'yan jaridu a wannan teburin ne nake nuna muku a wancan hukuma da ta wuce tun kafin ma'asan akwai wani fati sai na ji nauyin ƙasan nan gaba ɗaya namu mu musulmi kuma ɓangaren nan hadde sai na ji nauyin a kaina ƙwarai da gaske domin me ina so in nuna ma jama'a za mu iya yin wani yunƙuri fa yunƙurin da za mu yi mu kare ƙuri'unmu kada mu yadda a sake amfani da kuɗi a cuce mu har na assasa my vote my price ko ba haka ba don kare ƙuri'unmu kada a yi amfani da kuɗi a danne mu don nuna muku 'yancin kanku don nuna muku fa yanzu duniya ta canja ƙarfi yana hannun mutane ne yanzu kuma ba hannun shugabanni ba duniya ce ta canja shi yasa in an yi president ko aka yi gwamna sai a yi mishi majalisa ƙarfin ƙasan nan na hannun senate da rep ƙarfin na hannunta domin gobe za su ifta su ce shugaba sausa ka sauka house of rep ko na assembly na kaduna ƙarfin na hannun shi domin gobe za su ce gwamna marabus tafi su kuma ƙarfin na hannunku to wani tsari aka yi an mai da ƙarfi hannun mutane su mutane su ne authority yanzu saboda haka wanda bai fahimci an samu wannan canji ba sai tsammani har yanzu can shugabannin suna da ikon su tilasta mutane abin da ba su so ba su da wannan iko a shari'ance kuma akan kuma constitution din sai abin da mutane suke so to sai zai dace da sallah a cikin masallaci in har a nan akwai president yana da sojoji yana da ba abin da bai da shi na tsaya nan in nuna muna haƙƙinmu kada mu yadda kuma a sake juya mu tun kafin wani ma ya bayyana zai takara a are wannan gaba ɗaya kakaf ni nike yin wannan na ce ku tara kuɗinku duk abin da muka tara bai fi miliyan ɗaya da wani abu ba amma wuri na wannan ya fi miliyan dubu domin in ka ga kuɗin da ikhlasin nema a kare muka zo da bawan Allah daga Amerika muka yi conference muka kira su duka cewa za mu kare ƙuri'unmu wannan karon wannan ya je wa gwamnati ta jonathan shi har aka yi zaɓe ya yi tsammani muna nan mun kare zaɓe saboda haka ko da zai yi maguɗi daga baya za mu fito da me result yana daga cikin abubuwan da ya ƙara sa mishi rauni da ya ga an kada shi ya ce gashi nan to ya za a yi ga president can muka tsaya a wannan masallaci tsayan daka mu ga cewa mun kwato yancin mu ba abinda kuma ba a yi ba don a hana mu muka dage yancin ƙasa to balle yancin masallacinmu waye kuma daga waje zai zo ya gaya mana abin da za mu yi fi sabilillahi so ya kamata ku fahimci matsayin da muke a yanzu kowa ya fahimci a kan shi sai abin da jama'a suke so da na ce za mu tace wa'annan mutanen ban ce zan kawo su ba ko ku zaɓa ai ba wani ni zan naɗa wani ba to in ba mu yi haka ba to muna nan za mu samu cikin musiba musiba musiba faɗa faɗa faɗa amma da an ce mutane ku zo ku zaɓa gashi an tace muku mutanen kirki ko ka zaɓi wannan to za ku zauna da shi lafiya nan ba ba ku misali ba na ce janar buhari gashi kun zaɓe shi amma ba ku hankuri yanzu domin zaɓen shi kuka yi amma da ba zaɓen shi kuka yi ba da yanzu allah kaɗai zanen da najeriya ta tashi to haka masallacin nan ma in mun gitta muku limamai kuka zaɓa za mu za mu zaman lafiya so mu mance da wani abu a waje ita gwamnati ba aikinta ba ne ni na zauna ma da gwamna kuma shi ma yana nata shi ma ya sani kuma na faɗa a mimbari kun ga katangan nan iyakan gwamnati kenan da ka fita da katanga har na gaya muku ko da disco muka zo muna yi muna kiɗe-kiɗe ba ruwan gwamnati akwai ruwanta matukan ba a yi tashin hankali ba na ƙarin nana ta muku kada ku yi tashin hankali ba ruwan gwamnati da abin da muka yi muna da wannan yanci saboda haka kak ku ɗauki wannan yanci ku ba gwamnati kak ku yi haka masarauta ma kada ku ɗauki wannan yanci ku ba ta domin me domin muna da kitab wa wa sunna fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila ila Allah wa rasul ba zuwa wani fada ba ko zuwa gwamnati ko wani a'a ilallahi wa rasul in har wannan teburin ne aka koya sunna to wannan teburin ne a haƙo ya fara koya ma mutane yadda za su bi sunna in suna in suna jayayya shine na gaya musu risalan to sai aka zo mun wayan mallaki wannan masallaci waya jama'atu menene wannan duk ba shine magana ba maganan yanzu mun gane sunna ne mun gane bin Allah da manzon shi cewa wa amruhum shura bainahum to sai kuma suka ɗauko waccan magana da ita ce aka kawo hari nan cewa masallaci na jama'atu ne kuma jama'atu ta naɗa liman saboda haka dole liman ya yi sallah shi ne a'a tsaya na ɗaya abinda muka ce musu masallaci da ka gina masallaci da ka gina shi ka ƙare masallaci ya koma nawa وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا to masallaci na Allah ne ba na jama'atu ba ba na izala ba ba na kowa bane na waye na Allah amma kula da masallacin wanda ya gina shi zai kula da masallaci in baya nan kuma zurriyar shi shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya bude Ka'aba makka fatu makka ya ce a ɗauko makulli aka karɓo makulli ya shiga ya yi sallah da ya fito sai ya ce a ba bani sheba a ba su ba ba su makullin suka ce lalle kana da adalci domin su suka gaji kula da ka'aba baitullah inna awwala baitin wudi alin nasi lallazi bi bakkata mubarakan wa hudan lil alamin ina son tambaye ku bayan an gina masallacin nan an ƙare komai wa aka ba mulkin tafiyar da wannan masallacin fi sabilillahi ku faɗi gaskiya wa aka ba wa ya naɗa kwamiti to malam inna shani aka huwal abtar inna shani aka huwa al-abtar ba wani abu bane kawai gaskiya ni wallahi Allah ya ni ba na son mulki ba na son kayan mutane kuma sai wani abu sai aka rena ni kai ba komai bane reni ne fa kawai ai ai baka da mutane baka da jama'a kuma abin da ya karfafa su wannan siyasar da aka yi a ganin su ko a ganin mutane cewa ainihi ba na shirya da general buhari a ganin su a tunaninsu ba su san kuma ni na fi kowa son shi ba domin ni nike gaya mishi gaskiyar abin da ya kamata ya yi kuma suna ganin suna ganin gwamna suna ganin gwamna kaman akwai wani abu ya faru ya kamata ku yi hankuri mu yi bayani suna ganin kama bana cire da gwamna nan gwamna ramalan yaro ya shigo nan nan haka yana zaune nan lokacin an girke muna sojoji a cikin kasashenmu na arewa ko ba haka ba sai na ce your excellency gwamna an kai sojojin nan lagos suka ce a a cire muna sojoji gashi suna wulakanta mutane ka zo da mashin sauka tsoho ba girmama ɗan adam iyakan wulaƙanci mun gani shin gwamna me yasa ba za ku yasa cire mu na wayannan sojoji ba yana so yi magana fa wayansu ƴan kanzagi nan ne suka hana shi fa zauna zauna yana sai har na ce mishi na san dan na sha zuwa taro da shi in yana bayani masha Allah gwamna Allah ya bashi fasaha ya bashi fasaha na ce gwamna na san ka iya magana in dai kana so za ka iya mana bayani amma in wata matsala ce to sai dai mu roƙi Allah Allah ya muna maganinta to sai ya rage sati ɗaya ya zaɓe sai ya zo aure a nan ni kuma ni ma na zo ban san ma zai zo ba to yana takara shi gwamna mal nasu a rufa'i ajinmu ɗaya a sbs tun 1976 na san shi ya sani kuma zai takara da shi wannan gwamnan shi a shekaru ma mun girme shi to sai na tuna cewa a wurin nan kuma ni na mai wata tambaya la'alla mutane su yi tsammani kuma zargin shi nike yi tunda an tambaye shi bai ba da ansa ba sai na ji kuma ina da wani abu kamar yadda na nuna rauninsu da abubuwansu ya zama kuma haƙƙi kuma in nuna ma mutane wani janibi na shi na alheri kun fahimta abu shi ne na tashi na ce to gwamna in Allah ya dawo da kai ba na tuhuman ka dai a addini ba na tuhuman ka a sunna ba na tuhuman ka da shi amma in Allah ya dawo da kai mutane fa suna son dukiya ka ba su dukiyarsu a nan sai aka fara yaɗawa ina ma gwamna campaign sai malam mamu ya zai same ni na yi rikodin na ce a duk uwana ne duk wanda kuka zaɓa ni wuri na daidai ne ba campaign na mishi ba na warware wani abu ne da na mishi wancan kuma ina kokarin nuna muku in shugaba ya zo ba wai karkar kuke nema ku dora mai kafin a'a ku tambaye shi har na baku labari Umar radiyallahu anhu wata rana yana kamin bada yatsa isma wa ati'u ku ji ku yi da'a sai wani sahabi ya tashi la sama wala ta'a ta'a ba za mu yi ba me yasa ya kai ga kada tufa dogo mai kyau mu kowa ka bashi gajeren yadi sai ya ce na Abdullah dan shi tashi Abdullahi ibn tashi ki bayani sai ce eh na ga babana dogon mutum ne kuma na ga yadin da aka bayar kowa ga jajjeren saboda ka sai na haɗa nawa da nashi shi ya wannan tufa mai kyau kuke gani sai ce al'an asam wa ta'a sahabbai ba ta tsoron mutum shi ne ji gaya muka annan sunna ku ba tsoron mutum ku tambayi mutum ba kan kama karkata ba tambaye shi in akwai matsala amma da adam shi ne haka na koya saboda haka sai suka tsammani to ai gashi can an samu an canjin gwamnati saboda haka bana shiri da shugaban kasa can koli kuma bana shiri da gwamna nan kasa saboda haka yanzu wannan lokaci ne ya kamata a hura wutan daidai a fisge ni daga wurin nan dai su huta saboda haka ai ba yanzu ya fara ba tun shekara tun shekaru ya fara ba yanzu ya fara ba shekara biyu da suka wuce daga yin kudin daga yin canjin mulkin daga yi suka kai kara wurin sarkin musulmi suka samu su yara biyu uku suka rubuta takarda za a yi tashin hankali a sultan bello in na ce zan zo in tafsiri wannan lokacin za a yi mugun tashin hankali saboda haka ni dai in sauka wannan shekara alhassan sa'id ya zo ya zauna suka je suka samu sarkin musulmi ya zo nan kuma gwamna ya zo shi ma wurin sultan suwaye wannan mutanen shi ciyaman kankangi da dr khalid din nan da yake sai an mutu zai zama liman da kuma liman balele wali ba wai ba wai shekara can ba shekara biyu fa da suka wuce lokacin da aka hau mulki wai za a yi tashin hankali to lokacin ban san dan uwana ne ma police commissioner ba sai suka gaya mun ga wa'insu yara sun rubuta takarda za a yi tashin hankali sultan bello sunan kungiyar ba a mata rajista ba amma dai sun sa lamban telefon mun kira yaro an matse shi ya ce ai yan kwamiti ne suka ce in rubuto a naman ce mijin yawa naman ce wannan mutumin wannan tsohon adamu lawal mijin yawa shi ne sai aka ce sarkin zazzau da sultan su haɗu su zauna da ni shi gwamna ce a'a ba ruwana ba ruwana cikin wannan al'amari amma al'amarin ku ne kamar yadda ya saba shi bai shiga cikin irin wannan al'amari daga nan ne suka fara samun feluwa shi kuma sarkin zazzau ya gaya mu ya ce da an ce su zauna da sultan sai ya ce me ya kai haka a'a shi ya isa kuma na yadda ya isa domin abokin babanka babanka ne ya isa muka zo muka haɗu nan ya ce mun a'a maganan tafsiri ne maganan tafsiri cewa a zauna lafiya na ce mai martaba domin kuma in kana magana da masu martaba kai ma dole ka ɗan nuna ne cewa domin shi gidajen sarauta kullum ana duba baya baya baya ne ko ba haka ba sai na ce to bari ma in dauki wannan ta baya baya baya ai malam shi ya koya muna kada ku yadda a rigima ba kwa na cewa ma in karama mishi zagi bai yafe ba to ina zan koyi rigima daga wani gida sai ce daman dai shine ai a shikenan yace shikenan a je za a zauna lafiya nace ai kai shine daman abin da muke kira yace to shikenan yace to ko a kira yan kwamiti sai nace a kira su suka zo ga sunan ratatatatata suka zube kasa daga mai cewa wani sai kara maimaita za a yi tashin hankali mijin yawan nan haka tashi sai na ce kai 'yan sanda sun gaya mana mutane ne ku kuka tura su mutanen unguwar sarki da shabab din sunna ai kuna ganin rawar da suka taka na kare masallacin nan ko ba ku gani ba sun fi kowa sanin darajar malam a wannan gurin ba za su yadda a tozarta malam ba ku kuka tura su kamar yadda su din ne suka turo yan daba ko kuna shakkan ba su bane to yanda suka turo yan daban nan yanda suka turo ƴan daban nan tun wancan shekara biyu suka yi wannan suka tura wa'yan su lalatattu suka rubuta wannan wasiƙa
cikin motar jama'a za a suka tura wai za a rikici dan dai su shi ma Sheikh Al-Hassan ba wai suna son ya hau bane suna jiran dai a ce to tunda za a rikici iya hankuri in na ce to na yadda na yi hankuri maimakon kuma su kawo Sheikh Al-Hassan din sai su je su dawo shi Khalid din nan shi yake neman dai kujeran nan shi wannan sai na ce musu sai su taso to ai ka ce ka rusa jama'atu ka ce ka yi kaza ka ce ka yi kaza na ce a mai martaba ba wannan magana ake yi ba yanzu maganan ana maganan tafsiri ne za a yi tashi hankali ba za a yi tashi hankali ba wani tashi hankali da za a yi aka zo ramadan ya wuce ba wani tashin hankali da aka yi ba su ji kunya ba to har yanzu dai suna neman wani abu kullum rikici ake da su a cikin nan fitina to wannan karon ta ya suka samu ƙoƙarin nasara shine gumi suke kaiwa ai ya ce kaza ai ya ce kaza ai ya ce kaza ai ya ce kaza maganan jama'atu wani magana ne daban kamar yadda nace masallaci na Allah ne da an gina shi na Allah ne kula da shi kuma wanda aka ba kula da shi daga wayanda suka gina har zuriyar shi shine shari'a to wurin gina shi abinda ba a faɗa da za a gina sai mala ya rubuta ina littafin nan kun gan shi da wannan littafin malan ranar da za mu tafi asibiti na ƙarshe shine fejin ƙarshe da ya magana a ciki bai gama littafin nan ba amma dr tsigaya yana da mahak kaset kaset na malamin da ya magana wannan littafi an zo a launching ɗin shi manyan ƙasan nan gaba ɗaya suka hana suka ce kada a launching abinda ba a faɗa ba da aka yi niyyar yin wannan masallaci mutumin farko da malam ya shawara da shi shine malam Sheikh Abubakar Mahmud Gome yace ya halatta a yi malam yace sai na je masallacin Kano Road na ɗauko liman na sa shi cikin mota lokacin malam na tuka mota bai tsufa kamar ni ba yanzu malam ce na tuko mota tare da shi muka biyo ya zo ya ga ya kai mil uku domin ana tsoron in an fara gini liman ya ce an saba ma ne an saba sunna aka duba aka yayi aka kare masallaci aka damka masallaci a hannun malam karantarwan da naɗa komai yana hannun malam bayan saddauna ya mutu da saddaunan ya rasu aka kashe shi kun san waye mishi sallah su wayannan da suke cewa nasu nasu nasu ne ina suke malam sallar asuba ya je ya ga saddauna gashi nan da matar shi nan an kashe su aka yi aka musu wanka suka musu sallah malam kuma ya zo ya ci gaba ya rike masallacin nan da karatu da kiran mutane da lallashi to lokacin ko sun zo sun ce masallaci na jama'atu ne to billahi bayan da aka kashe saddauna jama'atu ita ce sheik abubakar mahmud gome shi ne jama'atu gidan shi na farko ofishin jama'atu na farko ga shi na rubuce ofishinta na farko gidan nan ango sarki gidan malam ya bayar ga ofishin jama'atu na farko kafin su samu kuɗi su yi wancan gidajen ba abin da bai ma wannan ƙungiya ba na raya ta kuma ya faɗa ko da sarakunan nan akwai abin da ya faɗa lokacin da za mu gayyace su shigo muna ɗari-ɗari game da maganar sarakuna muna ɗari-ɗari amma abin da ya nuna gayyatan sarakuna suka yi to ku ga yadda jama'atu take kuma ku ga yadda in an dawo da ita akan sabiqi ahadiha za ku ga ta tashi tana aiki ta yaya take shugaban musulmi ɗan siyasa shine saddauna shugaban musulmi ɗan siyasa ɗan gwamnati shine saddauna premier malam shine grand kadi da sauran permanent secretaries suka ce ku mu zo mu haɗu a ƙungiyance ba gwamnati ba ba da kuɗin gwamnati ba mu haɗu mu yi ƙungiyar da za ta taimaka wa masu musulunta da kuma yin wa'azi duk malaye bayani suka fito da kuɗi kowa ya fito da kuɗi suka sa akwati fan talatin da biyar suka ce sai muka muka zaɓi elect zaɓe suka yi fa a cikinsu to ba zai zama secretary general aka naɗa abubakar imam ya zama malam ya ce wai 'yan su permanent secretaries ɗin ma da yake ba su sha'awar addini sai suka bari suka ci gaba da haka bayan sun kafa sun yi general purpose committee saddauna president malam chairman abokar imam shine secretary general sannan su Sule- na'ibi suleiman wali su ahmed joda su wannan duk su haɗu suna tafiyar da organization sai malam ko da yake bai rubuta abin nan amma ni ya gaya mana sai malam ya ce sai ya ba da shawaran a shigo da sarakuna don abin ya ƙara karɓuwa har ƙasa-ƙasa sai saddauna ya ce ka san mutanen fa wallahi ba shiri da saddano suke bi malam ya faɗa da aka kashe shi ce da yawan su ma murna suke yi saddauna kun ga dai yanda aka bamu masallacin nan ku din nan ɗaliban nan ba ku kuka rike wannan masallaci ba ko ba ku bane to wallahi ha- aka aka bar saddauna shi kadai yana fama da wayannan mutanen sai da aka kashe shi ran juma'a da karfe biyu ran nan yaƙi ya ci amadu ba kowa sai zama malam ya rike wannan ya rike da'awa sannan kuma sai aka fara samun matsala tsakanin malam a jama'atu da sarakuna aka fara samun matsala don me don ku jama'atul izalatul bid'a wal iqamatus sunna to ai minti kada yazo dan jama'atul izalatul bid'a wal iqamatus sunna malam yayi tsaye yayi tsaye sai kun ci gaba da wa'azi ya fara samun matsala da yan jama'atu wanda ya kai har aka fara samun matsala malam yace kullun bayanin ana in ana mitin sai ana tunanin ya za mu kori malam daga cikin jama'atun ne ya za kore shi aka je ce aje a same shi a ce mishi to ka zaɓa tsakanin izala ko jama'atu sai aka zo ya ce a izala ni ubansu ne ni ba membansu ba ne su ba maganin wa'in fita za a ban shiga ba ni uba ne amma jama'atu ba kwa jin kunya ni ne founding father na jama'atu idean ma a wurin saddauna ya ɗauki a kowa ma addini duk ya yi bayani ba kwa jin kunyan haka abinda mala ya nuna mana yaƙi yaƙi yadda ya bar jama'atu so ina tambayan ku fi sabilillahi mu yanzu da muka zo wannan zamani zamanin canji zamanin yanci kuna ganin ya kamata in bar su su rike jama'atu so yanzu yakin ya fita daga sultan bello ya koma ina jama'atu a je can a yinka yakin ba nan ba domin wanda yadda aka yaki a cikin gidan shi za a bata mishi mai saboda haka mu koma faɗan wa yake da jama'atu a tsaya can ku bari sai mun kare faɗan wake da jama'atu sannan ku ce kun turo muna kare ya zo ya muna sallah وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم هدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وآفينا فيمن آفيت ربنا تقبل منا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين